wallahi akwai ni'ima na tsira inda da mulayara ba shi bari a aljanna ba shi gafa ya kare ko ba gari ko ba gishiri ko ba magi ba tsoba ba bayan gida a aljanna ba bauri ba ciwo duk wani musiba an kasa in ka shiga aljanna magana ya gashi Allah ka ba Allah ka sa muna ciki alfarman shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu malam وقال أبو علي Abu da Allah yake cewa الوثن بن shi محمد ne Hussein الصابوني.
dan Muhammad mai sabo حدثنا بديل yace bakin ne mana hadisi بن محمد الأدبري dan Muhammad al-Asfari muje muje ga wanka wala muje ga tallafi na eh
بن محمد الأدبري dan Muhammad al-Asfari
ابن
dan الأدبري aini ne wala حدثنا الوثير yace Hussein ya mana hadisi بن عمر الكوفي dan Umar Dobi حدثنا هارون Haruna ya mana hadisi بن محمد أحمد بن محمد dan Muhammad الأحمد shi kuma ya ji daga wurin Ahmad بن زهري dan sahabi قال yace رأيت يحيى بن أبكتم mhm في المنام yace wata rana na gaya haya dan aka sani a cikin bacci na وقلت wato shi da haya din yaron to shi wannan wannan malami sai ya ga shi da hayan tabi'i ne wato da ya gama zan Allah ba amma ya ga sahabbai to bayan rabuwar shi sai ya ga shi wannan ya haya din a cikin bacci
يا sai يحيى ya ce musu ya kai da haya ما فعل بك menene ubangijin ka yayi da kai ma'ana mai kasa wa lahira
قال sai ya ce da shi wannan bawan Allah دعاني فقال لي Ubangiji na ya kira ni sai ce da ni يا شيخ الزهري ya kai mugun tsoho kaji فقلت ما فعلت fa'alta ma fa'alta ko ka aikata abin da ka aikata Allah yake faɗa ma shi wannan ya haya din yake mugun tsoho Allah ka rasa wajen haka eh فقلت يا رسول الله فقلت يا ربي wace ya ubangiji shi ya yanke ne yana ba shi wannan labari a cikin bacci
ما بهذا أجبت ni ba haka aka ban labarin ka ba ya Allah yace ya Allah ba haka aka ban labari akan ka ba قال sai Allah ya ce masa وبما حدث
to me aka baka labari a kai na dan na ka baka labari قال sai ya ce ga ubangiji قلت حدثني عبد الرزاق yace Abdul Razzaq ya mun hadisi عن محمد shi kuma ya ji daga wurin Umari عن زهري shi kuma ya ji daga wurin Zahari عن قروة shi kuma ya ji daga wurin Qurwata عن عائشة رضي shi الله kuma ya ji daga wurin عنها uwar gida Aisha matar manzon Allah na'am عن النبي صلى Ita الله kuma ta ji daga عليه وسلم bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
عن جبريل عليه الصلاة Shi والسلام kuma manzon Allah ya ce ya ji daga bakin mala'ika Jibril.
أنك قلت ما من جبريل. Ya ce, kai Allah, kai Allah kai ka ce, bari ne, ما من مجرم يصيب في ba السلام wani musulmi da zai tsufa ya yi kurkura a cikin musulunci.
وأنا أريد أن أعذبه Ni Allah in zama ina nufi ina so in masa azaba.
إلا وأنا أن يسكى أزهري أن أعذبه
yanzu ita face ni Allah sai na ji kunyar in yi masa azaba. Su jama'a ku ji tsoho wanda ya tsoho ya furfura a cikin musulunci Allah da kansa ya ce yana jin kunya ya masa azaba.
وأنا شاب كبير Ita ce ya Ubangiji ka ka lura da ni ko tsoho ne ba mai mai girman shekaru don ya ya shekara sama da ɗari kafin ya tsira ya ɗin sama da ɗari malam ko ko mutum kafin yi ne in dai tsoho ne ka gan shi sai ka ji wani abu a cikinka ko a ga wani saboda nan ya ce ikiyar mutu ya fata wani kana kafira duk mutumin da ya rai da furfura ka girmama shi ko da kafiri ne ko kafin ne ka fitar da cikin zuwan ran Allah a nan abin wata nan sai ya baka sabi Allah wa aro da sallah da ake din nan ba sabi Allah wa liman hamidu ba Allahumma rabbana wa lakal hamd da an gama fatiha an yi sura an za a yi ruku Allahu akbar in za a dago ma Allahu akbar ne in za a yi sujada ma Allahu akbar ne lokacin da manzo Allah ya wannan hadisin cewa ikra muke baka wa roka da kafira to kun ga bai a zamanin manzon Allah idan mutum an gama sallah sahabbai suka juya so ga wani ina ko sallah sai an yi kwana uku ana mishi tarbiya wani ya yi hasara babba kankari kankari a wurinsu raka a ɗaya ya wuce maka jami ba ƙaramin masifa ba ne lala ce ya fito da gamu yanzu yanzu ba da bayanan nan wallahi a kowane da yanki mai yanzu wallahi yanzu aka wani na har mutum ma bai ba karɓar ma a za a la'asar duka ba amma kuma yana hana ne wanda ba yawan banza ba ina amfani ba ta ba ne babu idan kuma an gama sallah ne mutum ya zo ko ga ya zo ya kare kama ya yi niyya ya yi sallar sa shi kadai sai an yi mako guda ana zuwa wasu tarbiya ya zana yin yanzu da kowane sahabi da ya ji an ce hayya ala sala duk abin da yake zai zubar da sallah kuma har yanzu har gobe in ka je madina garin manzon Allah in ka je maka inda aka haifi manzon Allah wallahi wallahi idan kuna ciniki da balarabe kuna kirki ko na dubu ɗari kai ko na miliyan ɗari biyar ne in ce in an ce Allahu akbar Allahu akbar amma da kana sallah ko ce haji haji ba da sala ba da sala wallahi ba zai saurare ka ba zai ja ya ce suka fita ukhruj ukhruj as-sala sala ba da sala ba da sala ko ta sai ja kuma saboda aminci na garin ba sa wani sa wani a jawo a sa kwado a sa wani protecto wala ya babu dan ma ya fi kawai zai jawo haka ya dan wai ma ya hun ma saboda gane cewa bai saba baya nan sai sa kawai ya sani ya tsaba da masallaci kuma haka zai je jawo kuma ya samu kayan sa ban kari wai kai kai kai a masallaci a masallacin wayan da ya faɗi an ba ka gani ba an kore an kore mala Allah Allah na kallon mu ne wallahi mala ba sa wasa da san ko me za ku yi sai ce maka haji haji ba da sala ba kuma ji ƙara kallon ka ba in za ka saya ka jira ka jira a sanar sallah ka dawo ba ga kuma sauka lafiya sai da bakar ranar yana gida ya yi alwala kafin ya fito sai ji an yi kabulan farko a masallacin manzan Allah sallan azhar ya fito da sauri akan zai je ya samu raka a farko din yana fitowa sai ga wani tsoho da tijo ina dogara sanda ya riga ya wuce gaban sa haka har zai wuce ya tana hadisin manzon Allah ko kuma sahabbai suna yin magana annabi kafar kafar ba irin mu ba a ce annabi ya ce ka ce ai doktora da ya ce ga annabi ga maganan wani ga wa mai tuhu an hawa in huwa ne kana kawo maganan wani musamman yaran mu yan boko yan boko dan nan malam mutumin da ya boko ba karatun addini hadari ne wallahi yasa muna tausayin mutumin da yake koya yayin da zuwa makarantar boko ba su yi karatun addini ba don wallahi za su halaka amma in ka yi karatun addini ya san qur'ani ya san hadisan annabi in ya je ma zai ƙara ƙarfin imani sai da muka ga yana bin a baya a hankalin tsohon na tafiya a sai tsohon da ya hude ne ba musulmi ba ne ya musulma gidan jiyan su ne zai je gidan shi sai da baka na bi shi kuma annabi a masallaci ya yi fatiha ya yi sura har ya yi nukuku sai Allah ta jibrilu ne sai ya dora hannunsa a bayan manzon Allah kar ya bari annabi ya dago saboda Abubakar as-siddiq as-siddiq hadhihi ummati kuna zuwa su kuma sahabbai kowa suru suru wanda ne gari a gaba sai kuma haka haka haka suka zo wasu masallaci wannan bai hune sai na shi wuri inda bakar na ya sa wata hun baya ya shiga ya gaba ta gurin su ce alhamdulillah abu ya gode wa Allah raka a farkon nan da zai rubuta eh nila kamar yadda ta zama zai ka samu ana rukuku da yawan mutuna wani kuskure su sai ya kama na kawai kama a'a sai ka yi kabaran bayan ka yi da ka tsaya kai kabaran harama a tsaye tukura kabaran harama farin layi kuma ka yi shi a tsaye farin layi sai ka yi shi sannan ka je ka je na rukuku duk wanda ya yi kabaran yin rukuku ba sallah dan ka yi lalle ba sallolin da yawa ku da ya yi rukuku sai jibrilu ya ce wa manzon Allah ka ce sami Allahu liman hadidu Allah ya ji muryar wanda ya gode masa jinna wa kenan as-siddiqu hadhihi umma shi kuma ya bakar da yaji annabi ya ce sami Allahu liman hadidu ya san Allah ne yace annabi ya faɗa haka ya san shi ya gode wa Allah sai annabi ya ce sami Allahu liman hamida sahabbai suka ji sabon abu shi kuma can ba ta ce rabbana wani kalham sun ji wani abu a bakin annabi sun ji wani abu kuma a bakin sa ciwo da a gama sarra sai ma an zubar da wata sulla ya faru ne yake ni ma ba sani sai ga jibrilu ya ce Allah ya ce in gaishe ka bayan gaisuwa ana jama'a an banda ubangidan wa wa aka ce aka gaisu akwai wani da ubangidonmu ka ji Allah da kansa na cewa abinci annabi da yawa yake annabi rahama annabi muhammad ko jibrilu ya ce masa abubakar ne ka taɓa ce musu kafiri ne furfura ko da kafiri ne a zara daji to abubakar ya zai furfura shi ne Allah ce in danna bayan da karka dago sai ya samu wannan raka'a to shi ne da ya samu raka'an ya ce alhamdulillah to shi ne Allah sai in faɗa maka cewa ya ji muryan wanda ya gode ni shi kuma a duka sai ƙara ya ce ubangiji gare ka muke godiya kuma Allah sai in gaya maka daga yau ya zama sunna sannan Allah da mahammin da kuma rabbana wa lakal hamdu ya zama sunna duk wanda ya bar guda guda guda ɗaya ba komai amma in ya kai biyu ko sama da biyu tsare da ne kabla sala za a yi tsere da mu kuma da ya kawo wannan kurkura yasa sun mutumin da Allah ya bayi shekaru ta girme ka kan ka wulakanta shi wallahi tallahi sun ka wulakanta mai shekaru kai ma sai Allah ya kawo wanda zai yi maka an kuma ka daraja mai shekaru kai ma sai Allah ya kawo mai daraja ka in ji manzon Allah to yanzu ya yaran mu suke yanzu malaman ma malaman irin sabbin malamai din nan malaman malaman jami'a yaro ya ja shekara hudu ya dan karanta dan dan wasu dan dan dan dan karanta kaɗan da suka samu wanda tun yana yaro yake karatu har ya tsufa bai daina ba ka zo ka ce wani san komai ya kai ne kai karatu yanzu nan bayanan su maka doctor doctor phd ina cikin banzanka wai da ku yanzu kwanan nan ku duba dai maulan mu sai huɗa yau ko hasili ila hasar ya bai sauwa da ni ya san malamin malamai ne ko ka taɓa ganin wani bawan Allah mutum na zaune da ka ba komai sai tarbiya a hannunsa amma a ja ƙur'ani ya maimaita kuma ya fara cikin ƙur'ani ayan da aka jawo in ta zo jumla ne zai yi ayan da ya tafsirin ayan tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani ya fassar ayan kuma ya shiga hadisi kuma ya samu hadisan annabi sannan kuma ya kawo misalai ko ni ɗaure wa kanta sai kanka ya sani an taɓa ganin irin sau da yau amma kwanan na ga wani yaro ƙarami wai shi wai shi yau da kusa za su yi wai shi zai yi shi zai tafi yau kenan ne kan banza
ko kuskure ya ka samu a can baki ma sai ya ja Sai ya gyara. ko ya gyara sannan a fassara idan kan ni zai ban taɓa gani ba wallahi ba taɓa gani a rayuwa na ba kuma tsammanin an taɓa yin mutum irin ko rayuwa ba sai sa bai da manyan da suka wuce dai mutum yana da ƴaƴa wurin saba'in da wani abu a bazan ƙwa'ani shi ko shi kuma wurin ɗari hudu sun hadasa alƙur'ani a kan ɗana malam in aka ce wannan ba wani ba ko wani ne babu a kuma zamani ƙananan yara suna zafin manya dama annabi ya ce ba za a yi kiyama ba sai ƙanana sun tsine wa manya ba su ba muna da shi ba a gidan muna da shi kowane hanya ka shiga yanzu yara suna zafin manya ne ka zo hanyar mu na addini yaro kankani ya taso wani ma zaka samu malamin sai ke zagi hannun ke ya karatu ya koma sai ga wani ke zo wanda bai da malamin ke jayayya an yi sa gama lafiya ko ba komai ne ai akwai haƙƙi ko malam ko bai ce ma ko bai kalle kai yana maka ido mutumin da shi ko shi zama kaɗan ba alif kasan alif kasan ba'un kasan ta'un alif kasan tsawa'idi kasan ahalari kasan ismawi kasan iziya kasan risala kasan askari kasan lawali a hannunsa kasan arba'un hadis kasan bulugul maram ko kasan muhtarul ahadis kasan su buhari su muslim din duka a hannunsa kai balaga kai istilahi duk abin da ake bukata a hannun sa dai maka sai zaka zage shi Allah ya barka ai akwai alhaki ma ko mutum ne zaka mata ko sai kuma zaka wulakanta shi Allah zai barka ya haifi ka a wani kuma ka zage shi ko mutumin da ya koyar da kai sana'a na cin abinci ko ka sai kuma shi zaka zaga Allah zai barka Allah zai barka ba da aka yi samari na ƙasa yi biyayya yi biyayya yi biyayya in ka bi za a bi ka mantari a tubiya wallahi duk wanda ya bi za a bi duk wanda kuma ya rena na gaba mu je zuwa ba ku ci yaro hura wallahi sai an rama musu dana jama'a wani suka zama sai a baya ya suka zama yanzu suna zama yanzu jama'a wanda suka yi masa shan kunya a baya yau mai suka zama kuma ba abin tausayi wanda kuma suka nufi ba Allah ya rufe a cikin rufu duk wanda ya zama manya wallahi wallahi ba zai ce ya zai a rayuwarsa kana da ruwa za ga Allah ya rufe a cikin rufu Allah ya ba shi ɗaukaka Allah ya ba shi jamala Allah ya ba shi komai na rayuwa kai kana ta wahala shi kuma yana gobe ya jawo miki yaji zaka manta ji a tafiya in ka ce zaka taka manya wallahi tallahi sai an tattaka ka in ka manya kuma zaka zauna lafiya Allah ka ji kan magabatan yanzu zaki kike cewa Allah ya jikan sai malam Mahmud ko Allah ya jikan ku malam wannan bawan Allah ba dan Allah ya kawo shi garin nan ba ba san a wani hali ake duk karatun da ake sa nan daga wurin shi sai suka suka tsoro ga shi nan abin ina tafiya ina tafiya da suka har har yara ƙanana goma yanzu da yawa wayan da kuke arewa wani nan ce ba ku ina ran da arna ne sai ya zo nan sai yanzu ina ina mamaki ko ba ka bari mana ina mamaki na je maulidi da wani yaro na asbati wallahi da yaro ne zai karatu ya gama tun malamin da ya karatu ya ce kuma ta kwarkwari amma da da muka zo wurin kowane malami ya zo da wata ɗaya rage Allah na yi da kamar ka je wurin shi za a ce wurin iri iri malam da fara ne da wata ke aka za a ce wurin iri iri wallahi yaro nan aka dora shi akan da ni kai nan na hawaye abin kawai zuwa shi yi kasan wannan ba ba lamarin su bane daga manya ne Allah ya ci ɗan cewar malam Mahmuda Allah ya ci ɗan cewar malam Musa Allah ya ci ɗan cewar malam Haruna Allah ya ci ɗan cewar malam Baba Allah ya ci ɗan sauran manyan mu gabaki ɗaya wadda makarantun da suka kama na Qur'ani ne ga shi nan kullum ake tsotsa bukatun nan tsangaya kullum ana yayin ɗalibai na yi misali maulidin bana wanda na iya cewa wurin mutum ɗari da ashirin da wani abu suka sauke alƙur'ani a wayannan makarantu ko wayannan bayan Allah ko suka assafa amma da yake don Allah suka kafa ga su abin kullum gaba ko gaba gaba gaba zama Maulana Musa Ibrahim ya ce ma kani lillahi dama wa tasala wa ma kani da gairin lahi in kada a wasan sala duk abin da yake dan Allah ne abin nan zai dawwama kuma zai tabbata amma duk abin da ba dan Allah ba zai yanke zai wasu ana yanzu ko wurin karatun da ake kawo suka nan tafiyai akwai inda yake da albarka irin wannan wuri na tambaya zama shi kan ce malam mahmuda ba ce wa sai yayi ba da maka yi wannan littafi inda tafsiri ya kafa ta kai zo kafa a nan sai an dawo wurinka kuma mutanen makurda ko ce da ni ko ba ka bani dan wani ya fito ayi nan fito kafa akwai wanda ake a cikin garin makurci sai ma da zai yake yi ka ji ga dan alma wurin wannan ba karawa manya ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu Allah ya saka musu da alkhairi daga bilayen da ba sai ce ba ni tsaya a nan ka tsaya a wurin wallahi sai abin da muke nema zai zo amma an kaji kana bin jarjar to shi ka naga ta Allah ya ji ƙarfi jama'a kun ji manzo Allah ya ce shi wannan bawan Allah sai ce ya Allah na samu labari an ce kai din nan da tausayi ne sai Allah ya ce Allah ya ce masa ne
ألا جنب عبد الرزاق sai Allah ya ce masa kai yaya hakika Abdurrazzaq ya yi gaskiya وجنب محمد mu'minu ya yi gaskiya وجنب الزهري zahari ya yi gaskiya وجنب قروته urwatu ma ya yi gaskiya
وجنب عائلته uwar gida Aisha yar gurfin manzon Allah kasan a matan annabawa wanda Allah yake gushar Aisha domin tun matan na su zawarawa ne ita ce ya aure ta budurwa ɗan shekara shida ma ka ɗaura aure ta tare a gidan su shekara ta ran da annabi ya bar duniya ta fita shekara goma sha takwas uwar gida Aisha kuma ta rayu bayan manzon Allah wurin shekara hamsin da wani abu kafin ta koma ga Allah to duk wani abin da ake nema an an zo wurin ta an samu annabi ya taɓa cewa ku karɓi karin ilimin addinin ku a wurin wannan kyakkyawar jarguduwa uwar gida Aisha suna da yawa da wurin da ake zuwa an samu abubuwa da yawa a musulunci albarkacinta to ita sai Allah ta ita ma Aisha ta yi gaskiya in ji Allah وجنب النبي صلى الله عليه kuma وسلم annabi Muhammadu dama shi ne as-sadiqul masduq shi ma ya yi gaskiya وجنب جبريل عليه الصلاة Jibrilu والسلام shi ma ya yi gaskiya
وصدقت أنا wanda da kato ana shi ma in ji Allah ni ma na yi gaskiya يا يحيى ita ya kai yaya إني لا أعذب من تاب بالإسلام Allahu akbar ita ni ba zan yi ma duk wanda ya kusa a cikin musulunci azaba ba eh ita sa an kai kusa kana jin Allah ka gode Allah ka gode Allah kusa ne da ruwa ba na ba Dari abu kuma sai ba ko sai ga wani yaro karami ne da suka ce kala talatin ba ko arba'in sai ga ni suka ji yayi fari abu kuma kuma wahala ba na wahala ba ka wannan ya ce na buhari amma yanzu ko eh akwai kurkuran wahala ko kuma wani shekaru eh duk wanda ka ganshi da kurkura malaka ka ka ka ka saurara mishi Allah ka ji da kansa yace ba na yi ma musannan ba zan yi ba game ga wanda ya yi kurkura a cikin musulunci ina son Allah ba tsohon bariki ba ba tsohon bariki ba ana ko tsohon bariki sai ya gaba haza sai kawai ya ga da masallaci sai ya ga duniya ta ci a wanda ya taso akwai hadisi na gaba da Allah ya tsini abin da Allah ya tsini na mutum bakwai ko suna cikin inuwar Allah ta farko tsoho da ya kufa cikin musulunci
ثم أمرت بذات اليمين إلى الجنة sannan sai Allah ya yi umarnin mala'ikun nan na damai ta ɗauki wannan bawa na fiye haya a kai su gidan aljanna Allah ka samu samu haka Allah Allah ka samu samu haka Allah kyau ta bai san eh to ga shi nan ya guri ba na kai wani zamu ji ka san babin in Allah ya yarda muka ji ka san babin kuma daga nan kuma sai umarni da kyakkyawan aiki da hannu da mummunan aiki kafin mai tambaya ya tambaya abin da ke faruwa da yaran ina so zan yi nasiha ga iyaye yaran mu suna tara hanya nan mun tashi karatu yara ne kanana ƴaƴan mu ne kuma jikokin mu ne suna harbe harbe tsakan
A mai tambaya na farko ya ce, Assalamu alaikum mala.
wa alaikum assalam Da fatan mala ya sha ruwa lafiya.
mun ruwa lafiya Ya ce malami ne Na'am.
daren da za a ga wata Ramadana.
na'am Sai na kwanta bacci kafin a ga wata.
na'am Wata gari na tashi da safe na fito sai aka ce mun an ga wata.
na'am Shin zan zan zan ci abinci ne ko kuma zan zan ci gaba da azumi?
sai ku rinka cin kwanta barci kafin a ga wata da safe ta ji labarin an ce an ga wata to a shari'a zai rike barci kuma ba azumin wannan rana a wuri tunda shi azumi karami ne ana kuma a kwanan da niyya kisa ko lokacin zai kwanta ka to gaban sallah wudalawa ne zan kwanta idan an ga wata a tashe ni in baka baka sani wani da gari ya waye aka ta hanyar an ga wata yau ɗaya ga wata to za ka rike baki in ka ci abinci za ka biya azumi na wata biyu kuma a jere ka fara amma yadda ko za ka rike bakin ka zuwa yamma in yamma ta yi sai ka yi niyya kuma a ci gaba da azumin da kai in an gama azumin za ka biya daya Allah ta samu dace na'am A wanda ya ce malam mace ce jinin haila ya ce a mata da rana.
na'am Shin za ta ci abinci ne ko kuma za ta rike bakin ta har a sha ruwa?
to in mace na haila ko matafiyi ya dawo daga tafiya matafiyi ne ka san Allah ba da dama a ci abinci ko amma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko ko in mutum ya dawo tafiya yana cin abinci ya zo ya shigo gari da safe kamar karfe tara ko goma to zai ci gaba da cin abinci sai dare ya yi sai ya daura niyya ya ci gaba da azumi in azumi ya kare ko ya biya bakin abin da shaɗin nan in mace mai haila tana haila bai ɗauke mata ba sai bayan ketowar alfijir kamar da safe ko da hantsi ko da rana haka to za ta cigaba da cin abincin ta ita ma sai yamma ta yi ta ɗaura miya a cigaba da azumi da ita in azumi ya kare kuma ta biya abin da ta sha wannan shi ne amsa. Eh, A wanda ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya yi azumi ya yi amai da rana a watan Ramadana?
Mutumin da ya yi amai da rana a watan Ramadana ba komai azumi su yana nan, sai dai idan wani ya koma a amai din. Ya yi yunkuri ya ga sai ya fito da sai amai kuma sai ya koma, to wannan zai iya ɗaya. Amma in da wani bai koma ba, azuminsa yana nan sai ko kura baki su gaba da azuminsa. Sai dai ya ga zai galabai ta kasan amai ba ba ƙaramin ciwo bai. Zai ga zai ga lokaci wannan ga ma'ana makanin kumarizar. zai sha ruwa in yi magani ya sha in azumi ya kare kuma zai biya daya Allah ya kare mu da lafiya abin da zai kawo mu samu matsala cikin azumi Allah ya kiyaye sai da muka fara lafiya Allah ya sa mu gama lafiya to mu yi halala cikin tarbi da muka saba akwai ke can bakin wannan wuri sai malam Bello sai malam Sani Abu Sai akwai kuma jatumana malama Hauwa yau kwaranta arba'in yau wani gidan shehi